من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يو كان متى شرن daidai ga watan Jumada al-Ula shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da hudu ga watan sha biyu shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka na wiqayatul insan min aljin wa shaitan wallafar wahid abdussalam bali hafizahu Allah ta'ala a wancan sati da ya gabata muna nan da a cikin gaba da take bayani gaba da kiyaye harshe muna kuma gaba ta goma sha shida ne hibdul lisani anil ghibati kiyaye harshe daga giba malam ya mana bayani akan me ake nufi da giba ta'arifin giba a yadda addinin musulunci ya bayyana haramcin giba da abin da ke ciki na rashin kyautawa da kuma rashin dacewa gabar da zamu tashi insha Allah ta'ala shine walakin idan nake nan nake da malinci ma yi ba minil gibati menene ya halatta daga giba kamar yadda muka ji a karatunmu na baya lokacin da muke bayani game da alkazib ƙarya mun yi bayani akan ma yi ba minil kazib ko abinda ya halatta abinda shari'a ta halatta mutum zai iya ƙarya a cikinsa mun ji waɗancan bayanai to wannan ma shi ma shari'a ta ba da wata ƙofa ta ɗan ba da ɗan wani windo wanda dole ne wani lokacin sai an dan shiga ta ciki domin isar da wani sakon da idan ba ta hanyar ba sakon ba zai isa ba to sai shari'a ta dan bude taga ta dan bude window ta yadda idan ta kama za ka yi zancen mutum a bayan idansa kuma cikin abin da idan ya ji ba zai ji daɗi ba amma akwai maslaha a ciki to shine za mu ji inda ya halatta duk inda ba waɗannan ba to haramun ne haramcin yana nan kamar yadda yake a da مالتي قال النووي رحمه, رحمه الله الإمام النووي الله يمسى رحمه يفعل يتي اعلم كسني يا كيمي سوراركم يكرتو أن الغيبة حقيقة إتجيبة حقيقة إيد متاني تباح لغضب صحيح وشرعي تنا هلتا دوة منفى وتتك إنغنتتيا kuma da shari'a ta yadda da ita la yumkinu al-wusul ilayhi ilayhi illa biha ta yadda manufa kyakkyawa ba za ta isa ba ba za ta kai inda ake bukata ba dole sai an yi zancen mutum a bayan gidansa akwai wani abu ne da yake mai kyau wanda zai kawo zaman lafiya zai kawo gyaran al'umma zai haifar da maslaha a cikin gida ko a cikin al'umma amma ba za a iya kaiwa zuwa ga wannan abin ba dole sai an tattauna akan abinda mutum baya so a faɗa a kansa kuma a bayan gidansa to sai shari'a ta ce in dai abin irin wannan ne to babu laifi ya halatta malai ce wa huwa bi sittati asbab to amma wannan shari'a ta kallo wasu sababai guda shida ne da suke bada dama a yi wannan da sanan zamu faɗe su kamar haka insha Allah ta'ala al-awwalu sababi na farko da zai baka dama ka yi zancen mutum a bayan gidansa ba ka yi laifi ba shi ne attazallum shi ne kai karar azalimi shi ne attazallum wani ya zalunce ka wani ya cuce ka wani ya damfare ka za ka kai kararsa wajen wanda zai iya ɗaukan maka mataki ya karɓar maka haƙƙinka wanda zai iya ɗaukan mataki ya karɓo haƙƙinka daga wajen sai baka wannan babu laifi ka je ko da baya nan ka faɗa ka ce wane ya zalunce ni wane ya mun abu kaza kaga wane ya zalunce ni ya mun abu kaza kaga ba abu ne mai kyau kake faɗa ba ko kuma a bayan idan sa ne to wannan baka yi laifi ba ina fata an fahimta mala yace fa yajuzu lil mazlumi ya halatta ga wanda aka zalunta ay yatazallama ila sul ila sultani da ya kai karar azzalimi ya nemi haƙƙinsa a wajen shugaba wal qadi ko alƙali wa ghairihima da wasunsu daga cikin waɗanda za su iya karɓa masa haƙƙinsa biman lahu wilayatun aw qudratun ala insafihi min zalimihi ga wanda yake da wani iko ko dama wacce zai iya masa adalci ya karɓan masa haƙƙinsa a wajen wancan azzalumin da ya zalunce shi fa ya ƙulu mutum zai iya zuwa ya samu alƙali ko ya samu shugaba ko ya samu wani wanda yake da iko da faɗa a akan shi wanda ya masa abin ya ce masa zalamani fulanin fulanun bi kaza wane ya zalunce ni ta hanyar yi min abu kaza ko ta hanyar karɓa min abu kaza ko ta hanyar faɗar abu kaza a kaina wannan ba cin nama ba amma shi ma malamai suka ce sai ka faɗi iyakacin abin da ke da alaƙa da abin da ke tsakaninka da shi kawai shi ke abin da ke tsakaninka da shi na zaluncin shi kaɗai za ka tattauna idan ka tsallake kuma ka shiga cin nama yawwa ya zalunce ka ne akan wata matsala da kuka yi to ita za ka faɗa ya zalunce ka ne akan wata mu'amala da kuka yi ita kaɗai za ka faɗa idan ka tsallake ka shiga wani abin na daban kuma shi ke ka shiga cikin damansa wannan babu laifi yanzu kaga duk idan ka je kotuna ai da abin da ake kenan lokacin da mutum ya je kotu zai kai kara ai kara wani ke kaiwa kuma galibi idan ya kai kara ta cewa yake yi ya zalunce ni akan abu kaza fili na na waje kaza ya zalunce ni dukiya ta ta waje kaza ya zalunce ni in mace ta ce mijina ya zalunce ni akan abu kaza haka to kaga lokacin da yake faɗa ai wanda suka yi ma'amalar gonar ko wanda suka yi ma'amalar dukiyar ko ita mijin nata ai duk ba sa wajen kuma abin nan da aka zo ake faɗa shi wanda ake faɗa a kansa ɗin idan da zai da da daɗi ba kaga ya shiga cikin duk ta'arifin da muka yi na giba ya shiga ciki ka ambaci ɗan uwanka da abin da idan ya zai ba da daɗi ba shine giba ɗin ko to amma wannan shari'a ta ɗauke shi saboda akwai maslaha a ciki idan aka ce kawai an bar abin shi kenan kawai idan mutum ya zalunce ka saboda ba za ka je ba sai ka ɗauke shi ka ce wani zo mu je in kai ƙararka kaga wani ba zai ji ba eh wani ba zai ji ba to sai shari'a ta baka dama ka je ka kai kara wanda ya isa din sai ya kira shi ya masa fada wannan na farko kenan afsani guri na biyu al-isti'anatu ala taghyiril munkar shine neman taimako wajen canza munkari abu ne da ake mara kyau ka gani wanda yake abin nan mara kyau kuma ka tabbatar yana da mafaɗin da za ka iya zuwa ka gaya kuma zai iya hana shi ya daina wannan abu to wannan shi ma babu laifi ka je ka kai kararsa babu laifi ka je ka faɗa ba da sigar munafunci ba ba da sigar haɗa shi da wannan wanda za ka kai karar tasa wajensu ba a'a da sigar abin da ake ba daidai ba ne a gyara wannan ma an kai a addinin musulunci ba ka da laifi malai ce wa raddul asi ila sawabi da kokarin dawo da mai sabo zuwa ga abin da yake na daidai eh mutum ne kaga yana yin abin da ba daidai ba babu laifi ka je ka kai kararsa fa yaqulu liman yarju qudratahu ala izalati almunkar sai ka faɗa ga wanda kake fatan yana da ikon canza wancan munkarin da wannan yake mara kyau yana da ikon canzawa idan yace zo bari zai bari idan yace kan na ƙara gani ba za a ƙara gani ba to babu laifi sai ka je ka same shi ka ce masa wani yana abu kaza yana abu kaza yana abu kaza babu laifi malai ce fa in lam yaqsid dhalika kana haraman in shi wanda ya kai karar ba nufi yake a canza wannan abin da yake yi ba ba nufi yake a gyara barnar da take faruwa ba a'a ya kai ne kawai don ya haɗa shi da wannan mutumin idan mai gidansa ne ya kai shi ƙara wajensa ne don ya haɗa shi da shi ya kore shi idan babansa ne ya kai shi ƙara wajensa don ya haɗa shi rigima da babansa su samu matsala da shi da babansa haka dai duk wani wanda yake ganin girmansa ya kai shi ƙara wajensa ne kawai don samu matsala ba don a gyara ba to idan ya kasance don wannan manufar ne Allah maɗaukakin sarki ya san abin da ke cikin zuciyarka Allah ya san abin da ke cikin zuciyata Allah ya san abin da ke cikin zuciyar kowa idan ka zo ka yi ta zahuri a kan cewa ka yi ne don Allah to ai zuciyarka kuma Allah ya santa don shi kai ko ba da shi kai ba so da ka in dai don wancan manufa kai haramun amma yanzu yaro ne ka ga yana abin da bai dace ba ka tabbatar iyayensa ba su sani ba yana nema ya shiga wata hanya da ba daidai ba yana bin wasu yaran da ka tabbatar idan ya ci gaba da binsu za a samu matsala yana wani nau'i na kasuwancin da ka tabbatar wannan kasuwancin haramun ne yana mu'amala da irin abin da bai kamata a yi mu'amala da shi ba kai kuma kana da alaka da mahaifinsa saboda haka a lokacin lallai ya kamata a ce ka tashi ka je ka samu mahaifinsa ka gaya masa ba su- ba munafunci kai ba idan da shi yaron ko kuma wanda aka ji aka gaya wadanda zai ce ba kai munafiki ne amma kada ka damu ka sauke nauyi ne kawai eh ka je ka gaya mahaifinsa cewa ka ga wane yana abu kaza iya abin da yake na wannan din wanda ya shafi matsalar iyakacin ta zaka tattauna kada ka kuma balle ka shiga wani abin daban shine inda ake samun matsalar matsala ɗaya ce kake so kai bayaninta amma kuma sai kai balle sai kai mata baki sai ka shiga nan kuma ka shiga nan shine inda ake samu matsala amma iya abin kawai zaka tattauna abinda iwa ne yake da kaza da kaza ba daidai bane shi ma kuma mahaifin ko mai gidan ko wanda yake da iko na faɗa ajin ya ji tsoron Allah ya karɓa abin da zuciya buɗaɗɗiya kada ya ce an sa wa ɗansa ido kada ya ce an sa wa ɗansa ido kullum ba a da aiki sai kawo ƙararsa don babban abin da yake ruguza al'umma mu kenan yanzu kowa akwai masu mutunci da yawa da suna ganin abin da bai dace ba idan ba za su yi wa yaron magana ba suna tsoro zai musu rashin kunya suna da alaka da iyayen sun san za su iya zuwa su zai same su amma matsalar idan ka je da wannan irin fuska zai kalle ka shi mahaifi wallahi akwai wanda in ka je ka kai karar ɗansa ba sai ya kira ɗan ya ce wani ya ce min kaza da kaza ba haka bane wallahi dan zai kirawo ya ce ai wani ya zo ya ce min kana kaza da kaza da kaza kai hankali da shi ga saboda Allah bai haɗa ka rigima da yaro ba sai ka zo wuce yaro kawai rika maka ya bai ce sai mun san munafikan unguwan nan wallahi ku da girman ka da komai kana gani ka je kai abin kirki sai duk mun san munafikan unguwan nan kai kuma ya zaka yi sai dai ka san kai da kai ka wuce kawai to zaka tsaya ka kula shi ne ba zaka tsaya ka kula shi ba saboda haka shi ma wanda aka ji aka kai karo wajen sai ji tsoron Allah ya sani cewa duk wanda ya zo ya kawo maka karan naka ya ce na abin da ba daidai ba wallahi san sai yake ka yi ƙoƙari ka duba ka gani da gaske ne ka bincika ka gani irin wannan daman yan uwa ba wai da an kama ka sai ka a bincike ake yi idan mutum ya kama ka ba sai ka ce to in Allah ya da nagode zan bincika haka ake yi kuma ka bincika din ka sa wasu yan uwansa su bincika idan aka tabbatar kaga alhamdulillah ya ce muke ka sai a gori a gyara tun kafin abin ya lalace idan kuma ba a tabbatar ba ba haka bane to kaga dai shikenan ka bincika ka tabbatar shikenan Allah ya samu dace afsalisu abu na uku al-istifta shine neman fatawa kaga neman fatawa shi ba abu ne da zaka iya zuwa kai fatawa akan wani wanda yake naka ko wanda ba naka ba akan wani abu da ya shiga tsakaninka da shi shi ma dole wani lokacin zaka faɗi wani abin da ba zai ji daɗi ba idan ka faɗa a bayan idansa malai ce fa yaqulu lil mufti kamar yazo ya ce da mai fatawa zalamani abi aw akhi aw zawji aw fulanun bi kaza fa hal lahu zalik kamar mutum yazo ya ce akramaka Allah wata mu'amala ce ta hada ni da mahaifina ini kaza da kaza ga abinda mahaifin nawa ya mun ina gani mun kam- kamar hakan ba daidai bane ko dan uwana ko mijina ko matata kowa ne ya faɗi sunan wani sarahatan sarahatan ya ce wani ya faɗi sunansa ya mun abu kaza ya zalunce ni ko ya mun abu kaza ya faɗi abin shin yana da ikon da zai mun wannan abin a addinance yana da haƙƙin da zai mun wannan abin kaga fatawa ce ka faɗi sunansa shin wannan shi ma ya halatta amsa shi ne ya halatta babu laifi duk da wanda ka zo ka kawo ƙarar tasa idan yanzu ba zai ji daɗi ba amma dai kai abin da kai ba munafunci ba ne in dai ka tsaya shi ma kamar yadda muke muke ta faɗa a baya ka tsaya iya abin da ya haɗa ka da shi ɗin babban matsalar shi ne irin wannan mutum ɓallewa da da ake yi fatawa ce mutum zai zo zai zai maka akan wani abu ɗaya ne ya shafe ka tsakanin shi da shi amma duk komai sai ya sai ya maka tare ba ya gaya maka ba daidai bane sai ba ka labari a yayyen mun kaza a'a ba shi ba shi- ba daidai bane wannan ka faɗi iya abin da ake ciki a lokacin abin da ya kawo ka neman fatawar ka fage fatawa akan sa shikenan sai a wuce wajen wa ma turiki fil khalas minhu sai ka ce masa akramaka Allah wacce hanya zan badan na kubuta daga wannan abin da ke tsakanina da shi wa tahsilu haqqi da kuma na samu haƙi na a wajen sa wa daf'i zulmi da kuma kare na tunkuɗe wancan zaluncin da wani yake ƙoƙarin yi min wata hanya ya kamata na ba a shar'ance yadda ba zan saba Allah ba ni ma wa nahwu zalika malai ce da makamantan irin waɗannan maganganu wajen fatawa a wajen malami idan ka je neman fatawa a wajensa malai ce fa hadha jaizul lil hajati kaga irin wannan ya halatta idan akwai buƙatar a yi haka walakin sai da malai ce al ahwaq abin da yafi zama daidai abin da zai fi zama daidai wal afdal kuma zai fi halala zai fi zama ya fi kusa da daidai ay ya kula shine mutum ya ce ma taqulu fi rajulin aw shakhsin aw zawjin kana min amrihi kaza akramaka Allah me zaka ce game da mutumin da al'amarinsa ko sha'aninsa shine ya aikata ya aikata kaza ya aikata kaza ya aikata kaza me zaka ce game da shi ai baka fito ka ce wani ba ko yawwa to mala yace in zaka irin wannan din ya fa kai ka sarrafa sunansa a fili me ko ka zo ka ce akramaka Allah ni da matata ce muka samu matsala muka yi kaza muka yi kaza to sai ka zo ka ce akramaka Allah mutum ne da matarsa suka samu matsala iri kaza kaga mutum ai kuma mutum ne shine abokinsa ne ya turo shi wani ya gani fatawa kawai ke nema baka sani ba malam bai sani ba shikenan zan ce je a haka ina fata an gani to malam malam yace idan da mutum zai irin wannan to abin zai fi ba sai ka bayyana sunan karrama a min amrihi kaza fa innahu yahsulu bihi al-ghadab min ghairi ta'yin malam yace za a samu manufar da ake bukata ba tare da ayyana sunan ba manufar da ake bukata ka isawo da malami malamin sakon tambayar ta kai da zai fahimta ya fahimta kuma amsar da zai baka anan ita zai baka a can wajen idan ka ambata suna da abu ɗaya ne sai dai inda bambancin shine nan ya gane waye shi malam din nan kuma bai gane waye ba gwanda malam kai ya gane waye da a ce ya gane waye ina fata an gane yawa kaga irin waɗannan abubuwan da yawa da yawa iyaye mata sun fi fadawa irin waɗannan abubuwan idan mace galibi za ta fatawa ko abin da ya kama da duk kusan labari sai ta dauko ta baka wanda baka da bukatar jin su baka da bukatar jin su mijina ne yayi min kaza yayi min kaza yayi min kaza duk ba bukata ba bukata kowanne gida akwai irin tasu matsala ba haka bane kowanne gida akwai irin tasu matsala saboda haka ki bayani kai akan fatawar da kike nema yanzu malam idan mace mijinta ya mata kaza da kaza yana da haƙƙin yi mata haka ko kuma menene matsayarta a shari'a shikenan kawai amma wallahi labari ina ga maka sai ka gaji da labari saboda haka ba daidai bane iyaye mata ya kamata a ji tsoron Allah a rinka kokarin rufawa juna asiri babu zaman auren da yafi dorewa mutane suke kallon sa daga nesa suke sha'awar sa wallahi kamar auren da yake dauke da sirri amma duk gidan da suke yake abu da kamar kasuwa to wallahi wannan gidan zaka ga bashi da mutunci kowa kallon banza yake masa shi ya je tona asirin matarsa a waje ita ma ta je ta tona asirinsa a waje so da ka duk wanda suke ba labarin kuma kallon da suke musu kenan kawai eh kallon ga wata ga ga wannan ga wannan karamin gidan da ake yaki kullun a ciki ba zaman lafiya so da ka rufin asiri yana da dadi idan mata kama dole sai an yi fatawar a boye identity din eh ba sai an bayyana sunan mutum ba malai cewa ma zalika amma tare da haka fatta'inu jaizun idan ka ayyana din ka ce wani ba laifi ba kai ba ya amma an gaya maka abin da yafi ne ma laifi ba kai laifi ba kama ta nazkuruhu fi hadisi hind insha Allah ta'ala ma laifi kamar yadda zamu ambaci wannan a hadisin hindu matar Abu Sufyan hadisin da zai zo nan gaba kadan insha Allah ta'ala arabi abu na hudu daga cikin abubuwan da za su iya sa kai maganar mutum a bayan gidansa kuma ba kai laifi ba shine tahdhirul muslimina min ash-sharri wa nasihatuhum wa dhalika min wujuhin shine ka tsoratar da musulmi min sharri daga wani sharri da mutum kaga yana kokarin fadawa kaga mutum zai zai fada wani sharri to babu laifi ka je ka same shi ka gaya masa sharrin kuma yana da alaka da wani ne shi bai sani ba yana kokarin shiga to babu laifi ka je ka same shi kai masa bayani zamu zo mu ji abin da ake nufi malai ce wa zalika min wujuhin wannan kuma zamu dauke shi ne ta fuskoki da dama daga cikin fuskar akwai minha jarhul majruhina min arwati mala yace kamar jarhul majruhina sukar wanda ya kamata a soka min arwati daga masu rawaito hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadhalika jaizun bi ijma'il muslimina mala yace wannan halak ne da haduwar dukkanin musulmi gaba ɗaya duk malamai sun hadu da wannan sun yadda da wannan bal mujawaratuhu bal wajibin mala yace bar ma wannan wajibi ne misali duk mai ma'amala da littattafan hadisi duk mai ma'amala ma da ilimi zai ji ana cewa akwai hadisi sahihi akwai hadisi da'ifi ko to me ake nufi da hadisi sahihi shine hadisin da ya inganta mazajen ciki isnadin sa chain din sa ta zo ta fuskar mutanen da ingantattu ne nagartattu ne wajen addinin su da mu'amalar su da an yadda da su in ka ji an ce hadisi kuma da'ifi ne ko mawdu'i to a cikin mazajen hadisi akwai wanda ba a yarda da shi ba ba a yarda da addininsa ba ko ba a yarda da haddarsa ba ko ba a yarda da mu'amalarsa ba kuma dole sai an fito an faɗa a ce wane ana tuhumarsa da ƙarya muttahamun bil kadhib sai a ce hadisin sa matruki ne a ce wani kazzabun sai a ce hadisinsa mawdu'i ne a ce wani munkar sai a ce hadisinsa shazi ne ina fatan fahimta ma'ana sai an kawo wani abu da za a soke shi da shi ba rufa asiri anan wato malaman hadisi yan uwa sun kai matuƙa hatta da da uba wallahi ba a rufa wa juna asiri wajen rawaito hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi in da in da ya san babansa da da ifi ne rawaito hadisi zai ce wannan hadisin baba ne amma baba ba a karba hadisin sa ba kara saboda ai addini ne in ka ce ana karba fa ka shar'anta mutane abin da bai inganta ba hadisin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi menene addini ne addini ne ɗaya daga cikin magabata ke to al-isnadu min ad-dini laula al-isnad la qala man sha'a ma sha'a yace wannan isnad da kuke gani fa yana cikin addini da ba dan wannan isnadin ba da duk wanda ya ga dama kawai ya faɗa abin da ya ga dama ya zama addini idan mutum kawai ci abinci ya koshi sai zai tara mutane ya ce ai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce kaza shikenan ba shikenan ba to amma da ya faɗa sai a ce asnid asnid e jingina hadisin zuwa ga mazajen da suka roto shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai baka rayu da manzon Allah ba ko to ka ce kai a wajen waka ji shi ma wanda ya ji din daga wajen waye ji wanda ya ji din har abin ya je wajen sahabi kuma ji wanda sahabi ne kuma sahabi ce daga manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi to duk waɗannan mazajen da suke cikin isnadin kowanne ɗaya daga cikin uwa littattafai malamai suke rubutawa masu girma da yawa manya-manya na jarhi da ta'adili ilimi ne mai zaman kansa sai kaje ka zauna an koya maka shi alfazul jahi wa ta'dil lafazi ne yabo da fallasa to babu laifi idan malami ba ingantacce bane wajen rawaito hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a fada ko da baya ne wannan shi ba ba munafici bane wa min hada daga ciki al mushawarati fi musaharati insani shine neman shawara wajen yin surukutaka da wani almusahara shine mutum ya zama sirkinka idan wani yana so ya yi sirkantaka da wani zai bashi yarsa ko zai aura daga wajensa to babu laifi zai shawara akan wanda zai bawa yarsa kai ne wani ya zo neman yarka to babu laifi ka je kai shawara game da shi ka je ka nemi ya halin sai yake ɗabi'un sa suke dan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka'idoji ban guda biyu manya manya yace idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawiju wanda yazo muku kai da addinin sa da dabi'un sa to ku aura masa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir in kuka ki kuka doge akan san zuciyarku to fitintunu da barna mai yawa za su fara a doron kasa to sai ne zo neman neman auren yaka kai baka san addinin sa ba baka san kuma dabi'un sa ba kaga sai ka je ka yi me ka nemi wanda suka san shi wanda suka san dabi'un sa da addinin sa ba haka bane sai ka je ka bincike to kai da aka zo yin bincike wajenka wani yana so ya haɗa mu'amala da wani haramun ne ka koyi gaskiyar da ka sani a kansa ko da ku ɗan uwanka ne na jini haramun ne ka koyi gaskiyar da ka sani a kansa wani ya zo neman auren ƴata ya yake duk abin da ka sani akan shi faɗi inda yana da alaƙa da aure ka faɗa mutumin kirki ne yana kiyaye addini yana mutunta mutane yana da amana ba makareci bane ba mai kaza bane duk ka faɗa abinda ya shafi aure ka faɗa abinda ka sani kuma aka san haka shi ma ka faɗa ba mutumin kirki bane in ka bashi aure zaka sha matsala zaka zaka zaka samu matsala ka faɗa a lokacin ka boye kai ne kai munafinci a lokacin ina fata an fahimta dan abinda annabi tsira da miji tsara tabbata a gare shi shine al mustashar mu'tamal shi wanda ake neman shawara sa to fa an amince masa ne fa mu'tamal an bashi aminci ne kamar mutum ya miƙo maka kansa gaba ɗaya ne ya ce wani ga kaina na baka amana saboda Allah ka gaya masa abin da ba haka ba kuma aka yi auren yanzu ya ga aka san abin da aka gaya masa zai manta da kai ba zai manta da kai idan mutum ya san akwai wata illa babba da za ta iya haifar da wani abu ko ba a nema ba za ka iya zuwa ka faɗa amma irin wannan ne abin da ya sa shi sa ranar mara kai tambaya da ce a alera abin da ya sa saboda irin wannan zamanin idan ka je ka kai korafi irin wanda ko kai shawara a inda ba a nema ba to galibi abin kanka yake dawo wallahi in baka yi wasa ba shi wanda ka je ka taimaka wa shi zai zo ya faɗa wa yarinyar kuma ya faɗa wa mutum ya ce wani ya zo ya sami ya tafi mutumin banza ne ba haka bane da Allah an yi ne shi sa nake faɗa wannan ina da experience akan sa wallahi an yi kai kana gani zaka yi zaka yi jihadi ka ce wallahi wani na ga ya zo neman aure ni na san shi kaza da kaza ne kawai sai ya kira wancan din ya ce to akwai wani ka san shi ya taimaka kwatancin sa ba sai ya gane shi sai ya zo ya ce muke mutumin banza ne kan na baka yata kaga irin wannan menene amfanin sa yawwa to shi sa galibi in dai ba inda ka san kana da shiga a wajen ba sosai inda ka san babu wata matsala to gaskiya in dai in dai ba a tambaye ka ba ka kyale su Allah ba zai tambaye ka ba nan idan baka je ka faɗa ba a wannan lokaci da wani in za ka iya kaje ka faɗa alayyar rabi in kaje kai baka laifi ba eh wa ina ina ji maka abin da zai dawo zai je dawo ne amma in kaga za ka iya kaje ka faɗa babu laifi in kana da jara'a da za ka je ka faɗa ko da abin ya dawo baka baka jin wani abu ba laifi ya akwai mutane da Allah madaukakin sarki ce mace ce bike su ba su ba ruwan su eh su su je su faɗa ko me zai dawo babu ruwan su za ka iya babu laifi kaje ka faɗa ka ga masa kai ka fita Allah ya sa mu dace amin
au musharakatihi ko kuma mutum zai tarayya da shi wajen wani abu ko kasuwanci ko wani abu kuma za ka ga wani yana neman kulle kasuwanci da wani sai ya tambaye ka ce wani ya yake kuma ka san shi sai ka ce wani ba shi da amana wani ka faɗa abin da ka sani a kansa a game da abin da ya shafi kasuwancin na amana lallai ne ka faɗa a lokacin ka faɗa abin da ka sani ka tona asirinsa don wancan kada ya mu'amala da shi dole ne a kanka idan ka ɓoye wallahi sai Allah ya kama ka ina faɗa fahimta ya kuwa wannan addini ne ba munafici kai ba daidai ne saboda ka kubutar da ɗan uwanka saboda idan wani ya yi ya samu matsala to kai bai kamata kuma ka ba wani ya ƙara yi ba ba haka ba ne yawwa malaci au ida'ihi ko kuma zai bashi ajiyar wani abu eh ajiya kaga wani yana nema zai bayar don ka tabbatar mutumin idan aka bashi ajiya akwai matsala kaka bari a bashi aw mu'amalatihi ko kuma zai wata mu'amala da shi aw mujawaratihi kai ko makotaka ma kaga mutum yana nema ya sayi gida a kusa da gidan wani masifaffen mutum wanda duk makotansa ya takura musu to sai ka je ka bashi harka cewa Allah wani masifaffe ne in duk makotansa ba wanda baya rigima da su eh babu laifi wannan babu laifi dan ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin jin daɗin rayuwa in ka samu makota na gari ya amma ka samu makota marasa kirki to kullun hankalinka a tashe yake kullun hankalinka a tashe yake wani wani makota sukan sashe sai da gidansa ma gaba daya wallahi sukan sashe sai da gidansa ya bar unguwar ma gaba daya saboda sun takura masa ko dai ba mutanen kirki bane ko kuma suna cutar da shi rashin kirki shine ya samu wasu makota wanda su ba su da tarbiyya za su lalata masa yaya suna zuwa suna tara yara ko abin da ya kama da aka kuma gidan ana abin da ba daidai ba in kuma kai magana a ce ka sa ido da sauransu to ka kasa hanawa kuma kana wajen kaga akwai matsala yawa to sai ka tashi daga wajen kawai ka ban musu Allah subhanahu wataala ya samu dace malai ce aw ghairi zalika ko wani wadannan wajibu alal mushawir alla yakhfa halahu ya wajaba ga shi wanda aka nemi shawara wanda zai bada shawara kada ya boye wani abu daga cikin halin wanda aka tambaye shi akan sa kada ya boye komai bal yadhkuru al-musawi allati fihi bi niyyati nasihati malai ce lalle ne ya faɗi duk wani mummunan abu da ya sani game da shi wanda aka tambaye shi akan sa amma bi niyyati nasihati da niyyar nasiha kaga idan ba da niyyar nasiha mutun ya ba ba yayi haramun shi ma ko yawa abin da ana sar ana duban bakin gata ne a kallin nan a kallin nan amma babu laifi dan an faɗi wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace ومنها daga ciki idza ra'a mutafaqqihan yataraddadu ila mubtada'i shine idan kaga wani mutafaqqihun mai neman fiqh mai neman karatu dalibin ilimi wanda kaga mai kodayin karatu ne amma sai kaga shi yataraddadu yana kaiwa da komowa ila ila mubtada'in zuwa ga wannan bid'a dalibi ne mai kodayin ilimi amma sai kaga wanda yake zuwa karatu wajensa wanda yake neman karatu wajensa dan bid'a ne zai gurbata masa aqidarsa musamman mutumin da yake kira zuwa ga bid'arsa malamai suka ce babu laifi dan mutum yayi karatu a wajen dan bid'ar da baya kira a wajen bid'arsa akan bid'arsa wannan da yawa zaka samu malaman mu da yawa sun yi karatu a wajen waɗanda aqidar su ba ɗaya bace suna da wasu abubuwa da suke na bid'a a cikin addini amma sun yi karatu a wajen saboda ba sa kiran su zuwa ga bid'arsa amma duk mutumin da yake kiran ka zuwa ga bid'arsa ka bar na manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka dawo na malamin sa ko na shehin sa to wannan kada ka karatu a wajen sa to shi kaga wani yana yawo irin wajen waɗannan yana neman karatu a wajen su malai ta au fasiqin ko kuma kaga yana neman karatu a wajen wani fasiki ya aqudu anhu ilma yana neman karatu a wajen sa wa khafa an yatadarrara al mutafaqih bidhalika kuma ya ji tsoron wannan mai neman karatun fa zai cutu daga wannan fasikin ko daga wannan ah, malamin da yake dan bid'a fa alaihi nasihatuhu bi bayani halihi bi sharti ay yaqsud an nasihata Allah ce to lalle ne ya same shi masa bayani game da halin shi wannan malamin nasa amma da sharadin ya kudirce a zuciyarsa nasiha yake masa wa hadha mimma yaghl- mimma yughlatu fi malaka kaga wannan yana daga cikin ab- abin da ake kuskure da yawa a cikin sa hatta su masu nasiha suna kuskure a cikin sa me dalili yace qad yahmilu al-mutakallimu bi dhalika al-hasad shi mai magana sau da yawa wani lokaci hasada takan dauke shi maimakon nasiha maimakon yin nasiha kuma sai ya sauka sai ya kasance yanzu malamin da yake cewa kada a je wajen sa hasada yake masa kuma kaga an sauka daga asalin abin da aka ce ai magana akan sa shine me ka kore shi daga inda zai cutu yanzu kuma shakhsiyar mutum kake tabawa shine baka so kaga dalibai sun taru a wajen sa eh sai ka rinka cewa wani kaka je wajen sa kai abin da baka so kaga dalibai sun taru da yawa a wajen sa an masa cincirundo suka ce ai ga ga yadda yake ai ba shi da kaza ba shi da kaza ina ba ta an fahimta to kaga wannan ba nasiha bace eh wannan hasada ce wa yulabbisu shaytanu alayhi dhalika kuma shaytan ya rinka suranta masa yana jirkita masa cewa wa yukhayyi- wa yukhayyilu ilayhi annaha nasihatun shaytan ya rinka nuna masa yana suranta masa fa wannan abin da yake faɗa na hasada nasiha fa yake yi Allah ya ce falyatin lidhalika lalle shi mai nasihar ya ankara ya lura da irin waɗannan abubuwa wa minha gaba ta ƙarshe zamu daga akata akan ta ayyakuna lahu wilayatu ya kasance mutum yana da wani shugabanci da aka ɗora masa na kula da mutane la ya ƙubu biha alawajiha ba ya tsayawa wajen sauke nauyin da ya kamata a kansa inda ya kamata a ce ya yi abin da ya kamata baya yi imma bi an la ya kuna salihan laha ko dai dan bai cancanta da wannan mukamin da aka bashi ba gwamna ne ya naɗa shi a matsayin kwamishina ko wani SA ko abin da ya kamata ka to mukamin da aka bashi bai cancance shi ba wa in ma bi ay yakuna fasiqan aw aw mughaffalan ko kuma ya kasance fasiki ne ko ya kasance rabkananne ne babu ruwansa za a je ai tabarna da inda aka bashi ai ta lalata kayan gwamnati ai ta sada dukiyar mutane yana gefe ko yana kallo ko ya kasance fasiki ne yana amfani da wannan damar tasa kujerar tasa yana fasikanci yana abubuwan da ba daidai ba wa nahwi zalika da makamancin wannan malai ce fa yajibu fa yajibu dhikru zalika liman lahu alaihi wilayatun amma yace to irin wannan wajibi ne ambata wanda yake na shugaba gaba daya misali gwamnatin da shi na dashi to babu laifi ka rubuta takarda ka kai wa gwamna ba munafinci kai ba eh kaga wani commissioner bayan abin da ya kamata a ma'aikatarsa wani SA ne bayan abin da ya kamata wani director ne bayan abin da ya kamata wani famsec ne bayan abin da ya kamata babu laifi ka rubuta takarda kai tsaye ka kai wa gwamna ka faɗi kuma abubuwan da yake da ya shafi ma'aikatarsa wanda za su lalata aikin gwamnati ko kuma su cutar da al'umma wannan ba kai laifi ba ba manafinci kai ba daidai kai in dai kai ne da niyyar a gyara ba da niyyar a kore shi daga kujerar kai kuma kawo ba ina ba ta fahimta shine matsalar don wani zai yi ne dan a dan a gusar da wancan shi kuma yayi me ya hau eh wannan kuma kaga haramun ne haramun ne ko da ana barna in dai da wannan manufar kai wallahi haramun kai eh amma kai da niyyar a gyara idan an baka shi kenan amma wanda dai zai iya gyarawa aka ba shi kenan babu laifi mala ya ce liyuzilahu ka kai karan ne don a gusar da shi daga wannan kujerar waiwalla mai yasu a jibintar da wanda zai iya ɗaukar amana kujerar ya gabatar da ita au ya alamu zalika ko dai alalakalla ka sanar da shi shugaban da yake na gaba ɗaya liwa'amilahu bi muktaba halihi wala yaghtarru bihi don ya mu'amalance shi da abin da halinsa yake hukuntawa shi wanda aka naɗa ɗin halinsa da yake hukuntawa shugaban ya mu'amalance shi akan haka kada ya rubuta shi ya ɗauka yana wani abin da ya kamata ya san ga irin abin da yake yi wa an ya tsafi an ya kusahu alal istiqamati aw yastabdila bihi ko kuma kayi hakan ne domin ya yi ƙoƙari ya tsaya wajen ya ga ya kudaitar da shi ya gyara kurakuren da yake shi shugaba na gaba ɗaya kira shi masa hada ya ce ka gyara abubuwan da yake ko kuma ya canza shi da wuri wannan duk kai haka ne domin a samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan gyara kake bukata dai a takaice yan uwa ba wai kayi ne don ka ci mutuncinsa ba ko don abotar da shi daga kujerarsa ba ko don ka tozarta shi ba a kayi ne don gyara wannan a addinin musulunci a addinin ci ba kai munafunci ba baka da kowane irin alaki a wajen Allah madaukakin sarki kayi daidai domin maslahar al'umma ka kalla Allah madaukakin sarki ya samu dace anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai gobe zamu tashi na biyar daga cikin abubuwan da ya halatta a yi gulma a kansu wanda shari'a ta bamu dama abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla